بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم فصل في وقت التحصيل قيل وقت التعلم من المهد إلى اللحد وأفضل الأوقات شرخ الشباب ووقت السهر وما بين الإشاعين نعم فصل ربوا بين ما مضى وما يأتي إن شاء الله سبحانه وتعالى في وقت التحصيل wanda zai yi mana bayani dangane da abin da ya shafi lokaci na tabbatar da ilimi don mutum yana so ya samu ilimi ubangiji subhanahu wa ta'ala ya sanya mai albarka kan abin da ya karanta to ga waɗansu lokuta wanda malam ya ambace su wanda a kowane lokaci idan mutum ya yi amfani da dabar shi allah subhanahu wa ta'ala zai sanya mai albarka cikin wannan abin da ya karanta da aka ce wato malamai suka ce waƙatu ta'allumi minal mahadi ilal lahadi lokaci na neman sani lokacin da ya kamata a ce mutum ya kakkaɓe girman kai daga zuciyar shi ya bazama ya tafi neman ilimi minal mahadi tun daga zanen goyo ne ilal lahadi har ya zuwa kabari da za a shigar da bawa ciki wato shi ne tsawon rayuwar mutum ga baki ɗayan shi ga baki ɗayan tsawon rayuwar shi ga baki ɗayanta wannan lokaci ne na neman ilimi a waɗansu daga cikin manya-manyan malamai sun fita neman ilimi suna 'yan shekara tamanin. akwai alhassan ibn ziyad ɗaya daga cikin manya-manyan ɗaliban al'imamu abu hanifa yana ɗan shekara tamanin ya ji cewa lallai ya zauna dinna a cikin jahilci didimdim ba zai yadda ba shi kenan ya ba zama ya tafi wancan garin neman ilimi lokacin nan da ɗiya da jikoki ba ya tafi can neman ilimi ya tafi can neman ilimi ya da zango a can sai da ya shekara arba'in yana neman ilimi ya dawo kuma ya zauna sai da ya shekara arba'in yana ba da fatawa sannan allah ta'ala ya amshi ransa yana ɗan shekara nawa kenan shekara 160 sai da ya shekara 160 na ga yanzu yan shekara 160 makaɗan ne a duniya saboda kullum rayuwa tana ƙara ja bayan amma nan da shekara 20 in ka cire sai ga an samu wani wanda yana da shekara 130 dare za ka iya samun mai shekara 135 to amma da ke kullum irin su alajalu irin su malam shayago irin su ma san haura ɗari da ga yanzu kuma samun wanda za su dinga yin ɗarin yanzu kuma akalla ne yan kaɗan ne an fanwa ba bayan magana
to amma a da haɗin ɗari da sattin samu ake ana samun yan ɗari da sattin gadon kwanaki dama ake ce musu to wannan malami yana ɗan shekara tamanin da ya ji roman ilimi ya ce kai wannan jahilcin kuma ya isa sai shekara tamanin ana jahilci yana ga baki ɗaya tafi neman ilimi sai da shekara arba'in yana ɗan shekara ɗari da ashirin a wannan lokacin ma ɗalibi ne makaranta yake zuwa a koya mushi karatu amma ya dawo tsawon shekara arba'in kin shi kuma ta ƙarshe ya yi ta bayar da fatawa ya yi ta koyar da abin da ya koya cikin shekara arba'in wanda kun ga yadda malamai suke yi ba a makara wajen karatu da kowane lokaci dama ta samu to ka dama in kana ɗan shekara talatin ka ji cewa ha ba ka koyi ba littafi kaza ba ka koyi ba littafi kaza karkace littafin na yan shekara goma ne ake koya a yanzu mai da kanka kai ma ɗan shekara goma ka ji a yi tafafatawa da kai daga baya in ka fahimce shi kuma sai ka mai da kan naka ɗan shekara talatin amma in baka mai da ba kanka ɗan shekara goma ka ce kai ba za ka koma ba a koya maka littafin nan ko goma za ka ƙare yi ka kai arba'in kuma baka iya littafin ba hallo wata goma ta ƙara zawa ka kai hamsin baka iya littafin da 'yan shekara goma suka iya shi ba mun gane da kyau wa afdalul awqat to mafifici daga cikin lokuta wanda ya kamata mutum ya yi amfani da damar shi a wannan lokaci ya tafi ya yi karatu shine sharhu shabab farkon ƙuruciya infuwanu shabab shine sharhu ma'ana awwalu shabab farkon ƙuruciya lokacin da mutum yake jin ganuwa ta ƙuruciya a lokacin da za ka ga samari in suka tafi wajen baye kawai suna ta kyara ihu ba a yi ba komi fa yanzu sun ɗauki wata al'ada wancan in yayi ihu wancan yayi wancan yayi saboda kowa ya ci tuwo ya ƙoshi yanzu a wannan lokacin da ya kamata mutum ya yi amfani da damar shi ya nemi ilimi masu kyara ihu suna kyarawa kai kuma kana kyara tilawa kana kyara karatun ilimi mun gane da kyau shine afdalul awqat afdalu awqati talabi mafifici daga cikin lokuta na neman ilimi shine sharhu shabab farkon kuruciya lokacin da ba wani yauni a kanka ba ka da wata matsala sai ka shiga wani guri ka laɓe ka yi awa goma kana karatu watakila in ka sa sallarka ka sa mata jirgi ko ba wanda in ka zo zai maka faɗa wani za a ga cewa ya wuni yana barci a gidan kwanansu amma in ya zo shi tsakanin shi da mahaifin shi kawai ka cito ya ce iya ce to alhamdulillah a zamana lafiya eh saboda tsananin gata da kake a gidanku to akwai lokacin da wallahi ko awa ɗaya ka girma a gida in baka bar wani abu sai an neme ka to akwai lokacin da yanzu za ka tashi ka tafi wani gari ka je ka yi sati kwana goma kwana ashirin in kai kira gida ka ce baka da kuɗin mota na dawowa a cira gula aika ba ka dawo to wannan shine lokacin karatu amma in dai ka bari wannan lokacin ya tafi to idan al'ashigalu kasurata alayka wa tarakamat shikenan kuma sai ka rasa yadda za ka yi shagulgulla sun yawa wannan ya hau wannan wannan ya hau wannan wannan shagalin yana karewa wannan yake bullowa abokinmu matar shi ta aihu diyar abokinmu ta aihu an yi kaza an yi kaza an yi kaza da kowane lokaci kana yawo ina za ka gurin sabga ta zama ta wajibi amma yanzu cikin abokan kama sai wane da wane yake da armi ba wai yake da diyamuwa sai wane da wane yake da armi to wannan lokacin ne yake ya dace mutum ya yi karatu wa waqtu sahar da kuma lokaci na jijjihi lokaci na jijjihi shine wajen karfe uku da rabi abin da ya kai halwa ya lagari wannan lokaci ne wanda idan mutum yana so ya yi harda mai kyau harda ta zauna ya yi karatu ya fahimta ya ɗauke shi a wannan lokaci idan mutum zai iya yin nazari a wannan lokacin ya tashi karfe biyu da rabi karfe uku ya yi alwallah ya tafi ya yi sallah ta nafila raka'a biyu ya ɗauko littafin shi kawai ya sa shi gaba ya fara karantawa har asubahi to idan yin shekara yana yin wannan karatun sai ya yi mamaki idan ya yi wata guda ma yana yin karatun nan sai ya yi mamaki zai bai wa maza ruwa saboda lokaci ne wanda yake mai albarka haka ma'aiki sallallahu alaihi wasallama ya faɗa wato lokacin da kafin alfijir ya keto sulusi na ƙarshe na dare kashi ɗayan uku na ƙarshe na dare sulusi kenan a lokacin nan ubangiji subhanahu wata'ala yana saukowa sama ta duniya zai ce wa zai roƙe ni in amsa mishi wa zai tambaye ni in ɗoka in bashi abin da ya tambaye ni wa zai nemi gafara ta in gafarta mishi yanzu a wannan lokacin kana gama sallah ka ce Allah wannan karatun da zan yi Allah ka kawo sauƙin shi Allah zai ce an gama sauƙin shi za ka yi shi kenan ka fara nazari kai ɗaya biyu uku sai ka ji gabaki ɗaya ma da kai tunaninka ka fahimce shi yaga ka fahimce shi ba ka haddace shi ba kai niyyar haddace shi ba amma ka kawai hadda ta zo maka sannan kuma bayan sallar asubahi idan ya zamanto kana ta gwagwarmaya akan ka tafi kai karatu a wannan lokacin ko to albarkar ma'aiki sallallahu alaihi wasallam addu'ar za ta shafe ka albarkar addu'a ta ma'aiki hadisin sakhar ibn wada'a al-ghamidi Allah ta'ala ya kare yadda da shi da yana cikin sunan na abi dawud manzo Allah ya ce Allahumma barik li ummati fi bukuriha Allah ka sanya wa al'umma ta albarka a cikin sammakonta din abin da zaka yi sammako ka tafi irin karatu wanda ake na bayan asuba na makaranta wannan fa yan uwa babban lakani ne na haddacewa allo babban lakani ne na haddacewa littafi babban lakani ne na fahimtar karatu ka tafi makaranta da asuba neman ilimi yana da kai muhimmanci sosai saboda addu'ar manzo Allah ta shafe ka Sakhar ibn Wada'a al-Ghamidi wannan babban sahabi na ma'aiki dan kasuwa ne da yaji manzo Allah ya faɗi wannan addu'ar waɗanda suke mishi leburanci yan kasuwar shi don safar ke ce ku tashi ku tafi kasuwa ana nan ana nan da aka ɗauki lokaci fa'asira wa kasura baluhu sai da ya zama to ya zama ma'abucin hamshakin dukiya kuma dukiyar shi Allah ta'ala ya sanya mata albarka saboda wannan addu'a ta ma'aiki shi yasa in kana karatu na asuba to ka daure ka ci gaba da yin sa dan lokaci kaɗan za ka baiwa mutane mamaki mun gane da kyau na'am wa ma bainal isha'aini da kuma yin karatu tsakankanin magarba da isha'i wannan shi ma lokaci ne mai albarka irin mutum ya tafi masallaci na liman bayan an yi sallar magarba irin wannan rana ta yau ana karantar da littafin tajwidi bayan shi kuma a karanta tajwidin a alƙur'anance na'am bayan shi kuma a yi tarjamar abin da aka karanta na ma'anoni mun gane da kyau gobe akwai riyadu salihina jibi akwai ishiriniya gata akwai irshadu salih da haka cewa ga baki ɗaya kwanakin bainar magharibi wal isha'i akwai karatu wanda ake yi wanda idan mutum yana zuwa wannan guri ko a lokaci kankane zai baiwa mutane mamaki inda yana zuwa saboda ya fahimta ba don ya yi rikici da mutane ba na'am
وينبغي لطالب العلم أن يستغرق جميع أوقاته Mm.
فإذا مل من علم يشتغل بعلم آخر Mm.
وكان ابن عباس رضي الله عنه تعالى عنه إذا مل من علم الكلام يقول هاتوا ديوان شعرائي وكان محمد بن حسن لا ينام الليل وكان يضع عنده الدفاتر Mm.
وكان إذا مل من نوع ين- ينظر في نوع آخر wa yanbaghi li ɗalibin ilmi yayi kamaci ga ɗalibin ilimi mai neman ilimi an yastawriqa jami'a awqatihi ya dirmiyar da dukkan lokutansa gabaki ɗayansu ya lumar da su a ɓangaren neman ilimi ya zamanto lokutanka gabaki ɗaya baka da awa wanda take ta banza baka da awa ta zaman banza baka da awa ta hutu kawai da kowane lokaci kai kana karatu in aka ganka kana barci to za a ga da littafi a kusan ka kawai barcin da ya ci ƙarhinka barcin ne ya kwashe ka da ƙarhi da yaji ya kwashe ka kana ta yi amma kuma ya kwashe ka to haka ya kamata ɗalibin ilimi ya zamanto mai hazaƙa ne ya zamanto mai himma ne ya zamanto mai niyya ne amma in ya zamanto ɗalibin ilimi hal yana da ko waɗansu auƙat na faraga lokuta na zaman banza wanda ba shi da aikin komi a wannan lokacin a da yanzu dai muna ɗaya muna da sunan ɗaliban ilimi ne amma ɗalibin ilimi ba shi da lokaci na faraga kowane lokacin shi duka a cike yake fa'iza mallamin ilimin ya shtagilu bi ilimin akhara idan ya ƙosa da ya karanta wani ilimi shi kenan sai ya shagaltu da kuma wani karanta ilimin na daban idan misali kana tilawa kan cewa tilawar ka gaji da ita shi kenan ya kada ku littafin hadisi in kana karanta littafin hadisin ka ji ka gaji da ko littafin fiƙi kana karanta littafin fiƙo ka ji ka gaji da ko wannan littafin alburra ka fara rerawa kana ji ka ji ka gaji da ko littafin nahwu kana yi ka ji ka gaji da ko littafin mustalahul hadith kawai sai ga cewa ga baki ɗaya lokacin naka ka ciyar da shi a wannan lokaci saboda yanzu idan kana karanta fiƙo ka ji ka gaji ka kosa da karanta fiƙo da dare to wata za ka yi wurin je in kwanta in huta a akwai ilimin da idan ka ɗauko ka fara karanta shi daɗin shi za ka yi shi ka gaji shi kenan sai ka ɗauko ka fara khalilai ya uja bil muhassabi wanzila wala tabghiya an khaifihi mutahawwala wa akrim bihi maghnan taharrahu manzila ahqqu ibadillahi bil majdi wal ula nabiyyun lahu alal jinani mubawwa'u kana sai zaman to ka shiga kuma waka da a ji ga kana nazari kana karanta irshadu saliki yana kawai a ji kuma kana waka can aka jima aka leƙa aka kada aka da sai a ji kuma kana fada tilawa وقال له لا تتخذوا إلهين اثنين إنما هو إله واحد فإيايا فارهبون kana aje ka kana yi ta yin aka jima in ba yi ba aune a jiga kana karanta nahu alkalamu huwa lafzul murakkabu almufidu bil wadi to sai an je kana kaza je kana kaza ko ba je ka koma nahu to haka yake ba za ka ƙari daren naka da shi mun gane da kyau yawwara to shine yace wa kana ibn abbas radiyallahu ta'ala anhu abdullahi dan abbas tarjumanul qur'an na'am habrul umma babban malami na wannan al'umma din na'am Allah ta'ala ya kare yadda da shi ya kasance idza mallamin ilmil kalami idan ya kosa daga ilimi wanda yake na mantiq idan ya kosa daga karanta mantiq shine ilmul kalam yaqulu yana cewa hatu diwana shu'ara'i to ku kawo kundaye na mawaka ku kawo mana shu'ara'ul jahiliya ku kawo mana su imru'ul qais mu karanta ku kawo mana irin su darafa mu karanta ku kawo mana irin su zuhairu mu karanta shikenan can kana karatu a jikana kifa na biki min zikira habibin wa manzili bi sigdil liwa bainad dakhuli fa hawmali فتوضح فالمقرات لم يعفر اسمها لما نسجتها من جنوب وشمالي أجيك وكان تبقاوا sai in ka gama kuma loka dauko wata an gane ku ko a jika tana karanta barafa mu'allaka ta barafa idza qawm qalu man fatan khiltu annani unitu falam aksar wa lam ataballadi wa lastu bi halal ittila'i makhafatan walakin mata yastarfidu alqawm arfidi an gane ku ina kare kai ta waka a kowane lokaci ba ke tsayawa akan wanda ke kuma ka zamanto da wani sha'iri ya an ji ka kana karatu kuma a ji ka a wajen waka ma dai ba dama mun gane da kyau wa kana muhammad ibn al-hasan la yanamu al-layl muhammad ibn al-hasan ash-shaybani Allah ta'ala ya ji kansa da rahama ya kasance baya yin barci da dare barci da dare na yara ne a bar yara can su je su yi barcin su da dare amma namiji kana babba kana neman ilimi kuma ka raka barci da dare ka raka shinkori shuka da mutane da shinkori da saura dai muna neman ilimi ne ba muna ɗaliban ilimi ba muna muna amsa sunan dai ɗaliban ilimi amma dai har yanzu sunan neman ilimi bai gaskata a kanmu ba wa kana yad'u inda hudda fatira ya kasance yana ajewa takardu na littattafai a wajen shi wa kana idza malla min naw'in ya kasance idan ya kosa daga wani nau'i na ilimi yanzu fi nau'in akhara sai ya leka wani nau'in na daban kuma to haka ake idan ka karanta idan ka gaji da karatu na wannan bangaren shikenan shiga na wani bangaren in ka gaji da bangaren karanta mu'allaqat shiga irin su muqamat da ko muqamatul hariri kana karanta ta zaka ƙara samun nishadi idan mutum yana so ya zama gwani ƙwararre wajen iya tsara zance shi ne karanta mukama a nan za ka ga asalib na abu zaidin da kairawani a na abu zaidin saruji da kuma ɗansa haris ibn hammam wanda a wannan guri za ka gane cewa idan mutum yana so ya yi damfara akwai hanyoyi da dama na iya damfara za ga wani lokacin ya fito a matsayin mawaƙi wani lokacin ya fito a matsayin gurgu wani lokacin ya fito a matsayin malami wani lokacin ya fito a matsayin sarki wani lokacin ya fito a matsayin bawan Allah wani lokacin ya fito a matsayin almajiri mai bara ha kawai yake daga ya ta karantawa ta arajutu la ragbatan fil araji walakin li aqra babal faraji wa ulqiya habli ala gharibi وأسلك من وأسلك مسلك من قد مرج فإلا من قوم قل تعذروا فليس على أعرج من حرج in kana karanta za ka yi ta shan mamaki to irin waɗannan littattafai idan mutum yana karanta su ɓangaren luga sai ya zama to ya gwanance wajen iya zance in ya shirya maka zance sai ga kamar daga sama aka sauko shi kawai shiryawa ce iya zance ne haka ne in ka gaji da irin karanta su kuma ka karanta irin su littafin albayan wa tabiyin na jahil shi kuma za ka yi ta ganin kisosi wanda suke ban mamaki da kayatarwa idan ka gaji da irin wannan karatun ka gama da bangaren al'adab shi kenan in kana so ka shiga bangaren usul sai ya karanta irin littattafai na su usaimi irin littattafai na su al'imamu da karrafi irin littattafai na su imamu da juwaini abu ma'ali irin littattafai na malaman da suke rubutu a wannan bangaren irin su al-muwafaqat na Abu Ishaq ash-Shatibi da sauran malamai in ka gaji da karatun usul zaka shiga mustalah shikenan sai ka fara daga mataki na ƙasa su baiquniya ga sunan su taysir mustalah al-hadith su nukhba su nuzha su muqaddima su alfiya su al-muqiza da sauransu sai ka shiga kai kai ta ta bincike a ciki in bangaren nahwu ka faɗo ka ɗauki ajurumiya wanda muka sabke ta ka kai kawo a cikinta كلاكو الرسالة النحوية تاع أبو بكر التيام النحو الواضح ملهة الإعراب ga sharhinta na alkafrawi ga littafin wannan littafin na na na dan malik alfiya shi ne in kana so ka dan hausa masu jam'ul jawami su hamul hawami irin su al-mufassal da sauransu da ga kuma littafin nan na na qadarun nadawa ballu salana ibn hisham Mm, da sauransu ka sanar littattafai bangaren nahau in ka gaji da bangaren nahau za ka shiga bangaren hadisi kamo daga al'arba'unan nauyiya ka zo kana hawa sama har ka je ka bukhari Mm, ba na nigeria ba bukari eh sayar bukhari mun gane da kyau gashi na yan qur'ani kuma kake so in ka zo in ka iya warshu ka iya hausu ka iya qalun ka iya shuba ka iya susi ka iya kaza ka iya kaza ka iya kaza ganin ka yi tilawa ka gaji da warshu ka ce kai wadodi sun yawa a wurin shi na zan yana haka ji wallahi yi ne shiga ƙalun ƙalun da ita da susi ta ga cewa su kawai su duk madodin ma ba a jan su ta ga wajibcin ma ja biyar ne za ka mata za ga irin su su ja'iz dama ba ka jan su kawai ka taba haka nan in ka gaji da irin wannan ka shiga ta khalaf hamza an riwayan riwayan khalaf an hamza ka shiga kuma ka yi ta ganin sakat ka yi ta mamaki an gane ku ga sakat a ciki ga abin da ya shafi a wadannan abin da ya shafi imalat kubra kenan irin su imaloli waɗanda suke manya-manya a nan za ka yi ta gani ka yi ta shan mamaki aya ɗaya in kana karanta sai ka yi ta mamaki wannan jimi'i za hawi ما ضل صاحبكم وما غوي وما ينطق عن الهوي إن هو إلا وحي يوحي علمه شديد القوي ذو مرة فاستوي وهو بالأفق الأعلي ثم دنا فتدلي فكان قاب قوسين أو أدني تفا هكذا إن كان إيه eh ita ai tana da shige da warshu amma sai dai ba warshin bace afatamrunahu ala ma yari ولقد رئيه نزلة أخري عند سدرة المنتهي عندها جنة المأوي إذ يغشى السدرة ما يغشي ما زيغ البصر وما طغي لقد رئي من آيات ربه الكبري تفريد أهل القوم in ka karanta in ka gaji kuma hallo sai ka shiga tasusi tasusi ita kuma ka yi tashin idigami a ciki an gane ku wa idh rabbuka lil mala'ikati inni ja'ilun fil ardi khalifa kenan sai ka tabi ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلمون ka fito da wannan ka fito da wannan ka fito da wannan sai ga dare ya kare baka gaji ba amma in ya zama to zaka tafi da ruwaya daya sai ka gaji kana karatun ma ce ita wurin ga ta da wahala ga ta da ka'ida shi ya ce ba an yi maka za ka ɗauki wannan huska ce ba an yi maka za ka ɗauki wannan huska shi ne ka ce bara a je ta ita he gobe ka ɗauko wata ka zo da kalu da ke ta ce yar uwarta shi kenan sai ka tafi da su na'am
فصل في الشفقة والنصيحة ينبغي أن يكون صاحب العلم مشفقا ناصحا غير حاسد فالحسد يضر ولا ينفع faslun sai kuma fasali na gaba fi shafaqati wan nasiha shi kuma wannan fasali zai yi mana bayani dangane da abin da ya shafi tausayi ya zamanto malami da ɗalibin ilimi kowanne daga cikinsu akwai tausayi a cikin zuciyar shi kada ya zamanto malami ne wanda yake miƙe kashashiyar zuciya haka da shi ba ɗalibin ilimin kada ya zamanto ɗalibi ne miƙe kashashiyar zuciya wani za a ga cewa shi farin ciki ya ce- yake a ce yau malam ya rasu yana wallahi Allah ai cikin ɗalibai akwai wani masu yake jigin nan wanda za a ga cewa su ba wani malam wani gumagume wanda za a ce ya wani bashi lahiya saboda an samu damar saket a ji a wala shi ma malamin kuma akwai wanda yake da danne a lamba wani za a ga cewa kaman babu imani a cikin zuciyar shi yaro bai ji ba bai gani ba bal abin da aka yi kawai in hannun shi yana mushi kaikai ya zo makaranta kuna karatu kawai ya fara zabgar in aka tambaye shi mai dalilin da ya sa buge ku?" zai ce kawai hannun shi ne ya je yana kaikai Mm, ba wani dalili in banda hannun shi da yake mushi kaikai shi ko ya ga cewa bai je bai tsare mutane a titi a raka ba su kashi ala ce ya haukaci amma dai da ke ɗalibai ne horo a kaku shi ke da sai ya hora ku an gane wan nasiha sannan kuma ya zamanto akwai nasiha ya zamanto ɗalibin ilimi yana kwai yana kwa- kwayinata abin da ya shafi nasiha ga ɗan uwansa ɗalibin ilimi hakanan shi ma malami yana kwayinata nasiha ga ɗaliban ilimi saboda duk abin da ya shafi wannan guri irin idan ruwa ne ai wanda yake na gaba idan ka tsallaka daga wannan gabar ka tafi wacce gabar kai za ka ba da labarin gurin da ba shi da zurfi da gurin da idan mutum ya shiga sai ma ya cinye shi sai ya zama abin ceto an gane da kyau yan bari ya yi kamace an ya kuna sahibul ilimi ma'abucin ilimi ya kasance mushfiqan mai tausayi ne ga 'yan uwan shi ɗaliban ilimi nasihan sannan kuma ya zamanto mai nasiha ne a gare su ghaira hasidin ba mu yi musu hassada ba ne idan ya zamanto kana a matsayin malami mai karantarwa to ka zamanto mai tausayi ne a kullum cikin karantarwarka a gano cewa lalle kana da tausayi a ciki sannan kuma ka zamanto mai nasiha ne gare su nasiha shine ka gaya wa mutum abin da zai zamanto shine alkhairi a gare shi ko da a yanzu ba zai ji daɗi ba irin mutum ya zo wajenka karatu da littafin muktasar a ce shi ya ji wani malami yana karantawa yana wabi lau ila khilafin mazhabin da sauransu ya ce shi ma dai ya karanta muktasar din nan ka ce mai kayi kawaidi ya ce kai malam kawaidi kan yara ne ya ce akhdari ya ce wallahi malam lokacin da aka yi shi a makaranta lokacin da mun tafi tabura da ne ishmawi ya ce wallahi shi ma ban yi shi ba malam amma yanzu ya zo da muktasar kuma sau yake ku yi ku yi muktasar da shi yi kenan to ya kace mishi to za in shiga umutu in ka haikare shi ka shiga ka fito da bulala ka tattafa kafi ka ce tashi ka ba rubuli ina ga yana muktasar yanzu can daga baya za ka je ka kamo karatu in kana so ka gane muktasar muktasar sa an yara ne ce malam shekara ta 46 ya ce eh ai ba shekarun ba ake kallo karatun shi ake kallo ba shekarun naka ba za a kalla karatun na ƙasa shine zai tasa maka na gaba to hal yanzu a kai a ɓangaren ilimi ka yaro ne shikenan sai mai da sai ce to abin da nake so da kaiwa ne kar ka yi girman kai akhdari fahimtar shi shi zai baka damar ka fahimci mukhtasar littafin ishmawi da kake ganin cewa kayan yara ne shi zai baka damar ka fahimci mukhtasar iziya din nan da baka yi ta ba ita ma ita za ta baka damar ka fahimci mukhtasar musamman iziya akwai jumloli da dama wanda za ka ga suna shige da na iziya da na mukhtasar ce mai kuma haka nan ga risala uwa uba littafin malikiya babba ka ce kuma ga irshadu salik ce wannan duka akwai buƙatar a ce ka taka waɗannan matakan ga irin su ibnu rushd ga irin su ibnu ashir a bangare ɗaya ga irin su malam misbahu Mm, malam misbahu ne mutum ya karanta ku irin wannan akwai buƙatar ya karanta ku misbahu salik ba littafi ne na malikiya a waƙi irin aqrabu da sauransu irin aqrabu irin su misbahu waɗannan dukkaninsu akwai buƙatar a ce ka karanta su kan kaje kan mukhtasar to yanzu wannan ka karanta ya ce wallahi malam duka ɗaya ma ban karanta ba kawai ni dai na ga dai a wajen mutane da yawa suna burin karanta shi shine nace bari in zo in yi maza maza in karanta shi in je in koyar da su shi ce to ka je ka koyar da su ko da za ka koyar da su ɓanna shi ke haka mai nasiha kuma kada ya zama to mai hassada ne ɗalibin ilimi idan ya zama to mai hassada ne to ba shi da ba shi da wata nasara kuma cikin lamarin shi gabaki ɗaya kayan shi zai koma jabbi zai lalace gabaki ɗaya ya ɓata lokacinsa mun gane da kyau don falhasadu ya durru wala yanfa'u hasada tana cutar da mai ita ne ba ta amfanar da shi idan aka ce hasada ɗalibin ilimi a kullum karatun shi ya dinga kallon abin da zai fidda shi kada ya kallaci sa'an shi idan a yanzu za ka iya koyon rabin safa ka kallaci sa'an ka yana koyon safa guda wallahi kada ka ce ka mai hasada kai ma kana safa guda ka ce sai ka yi wannan yin sako sai ya zama to kai dai kawai duk littafin da ya karanta kai ma ka ce shi za ka karanta a'a zaman to iya kai abin da kake sawa a ranka shine littafin da ya dace da mustawanka shi zaka karanta sannan kuma iya gurgudan yanda zaka iya fahimta shi zaka kwasa ba ruwanka da wani ya karanta safa biyu wani ya karanta safa uku in rabin safa zaka iya fahimta kai karanta da kaɗan kaɗan aka fahimta ba da dayawa ba ake fahimta an gane da kyau na'am wala yanfa'u hasada ba ta amfani ko ta biyu sai ma dai ta mai da ka baya na'am وكان أستاذنا شيخ الإسلام برهان الدين رحمه الله يقول إن ابن المعلم يكون عالما لأن المعلم يريد أن تكون تلاميذه علماء فببركة فببركة اعتقاده وشفقته يكون ابنه عالما شيكنا وكان أستاذنا شيخ الإسلام برهان الدين رحمه الله يقول ما لم dattijan musulunci fujjar addini Allah ta'ala ya ji kansa da rahama ya kasance yana cewa innabnal muallimi yakunu aliman haƙiƙa dan malami wataran shi ma malami yake zamantowa dan malami malami mai tsoron Allah malami mai son ɗalibansa to dan shi wata rana shi ma sai ya zamanto malami yace li annal muallima yuridu an takuna talamizuhu ulama'a saboda malami a kullum burinsa shi ne ɗalibai da aka kawo mushi almajirai wanda aka kawo mushi makarantar shi su zama to malamai wanda shi ne malami na kirki burinsa idan ka zo kana karatu a gurin shi ne wata ran a ce kai ma ka zama wani abu sai zama to yana danne maka lamba yana matse maka lamba don ka gane an gane da kyau yanzu kaga akwai daga cikin makarantu wanda za ga cewa a makarantar nan haddal alkur'ani ta zamanto ruwan dare ga duniya ba za ka iya lissafa adadin malaman da suka yi karatun alkur'ani ba a makarantar nan za a ce maka wani a ce shi ma dan makarantar ne a ce maka wani a ce shi ma dan makarantar ne da kuma wannan malamin shi ya tsaya tsayin daka wajen koyar da su alkur'ani to saboda wannan kokari da jajircewa da yi sai Allah ta'ala ya dafa mashi kan diyansa sai zamanto diyansa su ma sun yi karatu za mu ga cewa makarantu na ilimi da dama a ce maka wane malami wane wanda ya zama ficacce a makarantar nan shi ma a makarantar da ya karatu malam wane wanda kake takama da shi shi ma almajirinsa ne malam wane ma da yake faɗa a ji a unguwarsa da kuma gari shi ma almajirinsa ne sai ga cewa 'ya'yansa a lokacin da shi yake karantarwa lokacin da yana cikin ganiya ta karantarwa a lokacin da 'ya'yan shi ba sa zama wajen karatu amma sai ga saboda albarkal wannan manufa tashi mai kyau Allah subhanahu ta'ala ya kaddara a cikin ƴaƴan shi an samu waɗanda suka yi karatu fiye ma da nashi to wannan shine abin da shi Burhanuddin yake faɗa saboda malami a kullum gurinsa shine ya samu wanda za su maye gurbinsa ko da bayan ransa to wannan makaranta ba za ta mutu ba akwai waɗanda za su raya ta za su ci gaba da raya ta da karantar da bayan Allah alkur'ani da karantar da bayan Allah hadisai na ma'aiki da karantar da bayan Allah fiɗo sai zama to Allah ta'ala ya cika mashi burin nashi a 'ya'yan shi ma a samu wanda za su iya cin gadon shi mun gane da kyau to dan haka fa bi barakati i'tiqadihi wa shafaqatihi yakunu ibnuhu aliman saboda albarkar wannan aqida da yake da kai mai kyau kudirin nan nashi da yake da mai kyau za ga cewa da asuba ya zo shi karfe uku da rabi ya tashi daga gidansa ya zo shi ya tayar da almajirai ga baki ɗaya a cikin almajiran nan sama da talatin ba ɗan shi wancan an kawo shi daga zangon daura wancan an kawo shi daga bata mai wancan an kawo shi daga kwanni wancan an kawo shi daga damagaram ta kaya wancan an kawo shi daga kaza wancan an kawo shi daga kaza kai ku tashi tashi din ya tashe su shi kenan kuma ya zauna ya sa su gaba in ba ka karatu ya tafka maka bulala mun gane da kyau saboda so yake a ce dirar da ka koma garinku ka zamanto kai ma hamshakin malami ne wannan shine gurinsa to saboda albarkar wannan kudirin nasa da yake da kai kyakkyawa wa shafaqatihi da kuma tausayin shi wanda yake da kai akan ku ta yanda shi yaro aka ce tashi kyau take bata sarko yanzu yaro inda a ce za a kyale shi ba zai tashi ba a wannan lokaci kai har ma babban wani lokacin ni ma babban wani lokacin ganda yake sawa barantana yaro dan shekara 12 13 ka tashe shi karfe 3 ka ce kuma ya raka tashi da kanshi ba zai yi ba amma za ga ya tashi ya zo ba zai ce ba kan na gaji da tasas wata uku ne ina tasas bulfashi yanzu a ci halin zuba su gane ba mai na ɗan kanta in sun gada ba su tashi in ba su tashi ba kansu ne za su wafa a shi saboda ya san shi yaro kawai har yanzu in aka kyale shi ba a tashe shi ba sai ya kai karfe goma ba ta sashi bai tashi ba shi kuma malakin ya san mahimmancin karatun cikin dare yana saboda tausayin su ya je ya ɗauko su ya kawo ya ta koya musu karatu kafin karfe goma ta safe sun harrace su mu wanda inda kyale su za sai wannan lokacin ne ma kuma za su tashi a zo kuma a shiga tafa gamniya ya kunu bunuhu aliman to saboda albarkal wannan kudiri da yake da kwai kyakkyawa da kuma tausayin shi ga 'ya'yan bayan Allah ɗansa shi ma sai a waye gari ya zama to malami wannan shine haka ne abin da yake nufi na'am وكان يحكى أن الصدر الأجل برهان الأئمة رحمه الله Mm.
جعل وقد السبق لابنيه الصد- الصدر الشهيد حسام الدين وصدر السعيد تاج الدين رحمهما الله تعالى وقت الضحوة الكبرى بعد جميع الأسباق وكان يقولان ربيعتنا تكل وتمل في ذلك الوقت
فقال أبوهما فقال أبوهما إن الغرباء وأولاد الكبراء ياتونني من أقطار الأرض فلا بد من من أن أقد من أن أقد مقدمة من من أن أقدم أسباقهم فبر- فببركة شفقته توف توفق تو- تو- تفوق تفوق بناه ح- على أكثر الفقهاء أهل الأرض في ذلك العصر في الفقه so shi kenan wa kana yuhka ya kasance ana hakaito da labari anna sadar al-ajalla haƙiƙa babban malami mai girma burhanul a'imma burhanul a'immati hujjar shugabanni Allah ta'ala ya ji kansa da rahama ya kasance ja'ala waqtar sabqi libinaihi ya sanya lokacin da 'ya'yan shi guda biyu za su je su ɗauki karatu a wajensa ‘ya'yan shi guda biyu shine akwai asadar shahid husamuddin shine akwai husamuddin ana ce da shi ana yi mai lakabi da asadar shahid shi kuma ɗayan asadar sa'id wasadar sa'id shi kuma tajiddin Allah ta'ala ya ji kansu da rahama waɗannan ‘ya'yan nashi guda biyu ya sanya musu lokacin ɗaukan karatu a wajensa waqtar dahwatil kubra lokacin walluha wanda take mai girma lokacin da rana ta take tsakiya da garjin rana a ce wajen karfe 12 da rabi ku zo ku yi karatu misali a irin wannan lokacin kenan wajen 12 da rabi ku ku zo ku yi karatu tun daga asuba bai ba su ba lokacin da za su yi karatu he 12 da rabi ba da jami'il asbaqi bayan dukkan waɗanda za su yi karatu a wajen shi sun zo sun yi karatu tun daga asuba idan ma babansu ya zauna yana karantarwa waɗannan su zo su yi karatu su shiri wannan su zo su yi karatu su shiri wannan su zo su yi karatu su shiri amma sai bayan an gama yin karatun kowa sannan kuma 'ya'yan shi za a koya musu karatu a ga irin da ake cewa mai ma'aihiya a murhu ba zai ci tuwo ba miya ba yanzu kamar a irin wannan zamanin ne 'ya'yan naka su biyu ma za ka koya musu karatu ce ku yi kokari kuna zauwa da asuba ko za a fara yi wa karatu kuma in kuka je kuka nana kuka dawo wajen sha biyu kafin mutane su shiri ko kowa ya kare nashi ku zo a kara muku mun gane da kyau wa kana ya kula ni ƴaƴan shi guda biyu sun kasance suna cewa ɗabi'atuna ta killu wa tamallu fi zalikal waqt suka ce ɗabi'ar mu tana dakushewa kuma tana kosawa dangane da yin karatu a wannan lokaci saboda lokacin da rana ta take tsakiya a wannan lokacin lokaci ne na buƙatar hutu lokaci ne wanda ake so mutum ya je shi ya huta ba lokacin da ya kamata mutum ya yi karatu ba ne saboda kaga karatun safi ana tashin yara ne ma sha biyu karatun maraice ana shiga shi bayan la'asar idan yanzu lokacin da za su je a koya musu karatu har ma an tashi yara ne da safi ta ce kuma ba ma jin daɗin wannan karatu faƙala abuhuma sai mahaifinsu ya ce musu innal guraba'a haƙiƙa baƙi wa auladar kubara'i da 'ya'yan manyan mutane ya tuna ni suna domini min aqdaril ardi daga yanki yanki na sassa na duniya don haka kaga fala budda ce musu ba makawa min an uqaddima asbaqahum daga gabatar da dokan karatun su akan karatun ko yan gida ne amma su waɗanda suke zauwa daga nesa akwai buƙatar a tsaya a koyar da su karatu su yi su koma ce don haka dole ku yi haƙuri to fa bi barakati shafaqatihi to saboda albarkar wannan tausayi da yake da kai akan waɗanda suke zawwa daga nesa wanda za su zo su daga mil ɗaya ko mil biyu ko mil uku su ci nisan tafiyar nan a kawai su zo su shi kenan sai ya kallaci nisan gurinsu ya gabatar da koyar da su da wuri don su tashi su koma su isa gida kafin rana ta take tsakiya to saboda albarkar wannan tausayin nashi tafawwaqa binahu ala akthari fuqaha'i ahli al-ardi fi dhalika al-asr fi fiqh sai 'ya'yan nashi guda biyu da as-sadaru shahid da as-sadaru sa'id sai zamanto sun bulbusti mafiya yawa na faqihai na mutanen duniya a wannan lokaci a bangaren fiqh sai zamanto sun yi fintinkau bangaren fiqh a ga lokacin da suke dokan karatu lokacin da ake koyar da su karatu ba lokacin da ya kamata ba ne a ce a koyar amma saboda tausayin da yake da ga ɗalibansa yayya musu karatu su koma su je su can gida su ba kafin rana ta tashi tsakiya sai Allah ta'ala ya sa wa karatun da suke yi albarka a lokacin na na hantsi mai girma din na'am
وينبغي ألا ينازع أحدا ولا يخاصمه لأنه يضيع أوقاته قيل المحسن سيجزى بإحسانه والمسيء سكت- ستكفيه مساويه wayan bari ya yi kamace ga ɗalibin ilimi Allah yunazi'a ahadan kada ya dinga jayayya da kowa daga cikin ‘yan uwansa kada ka zamanto ɗalibin ilimi mai gardama in aka zauna a fada iya hirar da za a yi ba za a huce minti goma ba sai ka shigo da magana wanda take ta garrama kuma sai ka hakikance ka ce duk wanda suke tare da kai a wannan lokacin ba su da gaskiya kai ne mai gaskiya ɗalibin ilimi ba ba a so ya zama to mai jayayya wala yu khasimahu sannan kuma kada ya dinga yin husuma da wanda ya san mai jayayya ne idan ka san mutum wanda in aka zauna da shi shi garama gare shi in ya ce maka ɗaki wannan kafa uku gare shi ka ce haka take in ka ce mishi a kafa biyu ce in ya ce maka kafa ɗaya gare shi ɗaki nan ka ce ƙwarai haka take ce littafin nan da muke karantawa sauka ta biyu ce za mu mishi ka ce ƙwarai kwa kawai don abin da ya ce kasan sarai ba haka ɗin ba ne saboda akwai wata manufa da yake nufi so yake ka ce a'a ka ja ya ja shi kenan kuma a shiga a ɓarke rikici amma in ka bi shi a yanda yake so shi kenan ya ce a ina Allah yake ka ce ina kake nufi ya ce yana ko ina kace to alhamdulillah ya ce ni ma da haka ne zan gaya maka sai ka riga ni ka ce mai a sama yake ku shiga rikici da shi idan ka san cewa ɗalibin ilimi mai garrama ne mai rikici ne mai son ja'in ja ne shi kenan iya abin da ka san zai fidda ka game da shi shi za ka yi in ka ce za ku yi garrama da shi za ku ɓata awa ɗaya awa biyu awa uku kai baka fahimce shi ba shi bai fahimce ka ba saboda dama ya saba yin haka sai ya kai wa mutum kwamɓala dama ta yake zai kai wa mutum kwamɓala yanzu za ga wani shi in ya zo ya ce ake in ka isa mai tilawa suka ce na baka kai haba wani yadda kake cikin tashi ina ne ina kai tunawa ta da tayi rauni tayi kaza tayi kaza ce to ka sallama ki dan kace haba zancen yaushe irin yadda muka mai tilawar ku ita ce tilawa irin ta ku ko rabi muka samu wai alhamdulillah gar ka ja da shi Mm, gare shi ya tafi zai samu sa'an shi an samu wani daga cikin kannin kannin kannin shi ma wanda zai daga shi ya sako shi a tilawar kenan amma kada ya mai husuma da annahu yudhi'u awqatahu saboda yana tozartar da lokutansa ne a kullum idan kace zaka zama to mai garrama mai ja'in ja a bangaren ilimi to zaka tozartar da lokutanka minti 30 kin da zaka yi garrama a cikin sa inda takara zaka yi zaka iya izu biyu zaka iya izu uku zaka iya izu hudu a cikin minti 30 in karatun ilimi zaka zaka iya karanta safa ɗaya ko safa biyu to wannan garramar kai lissafi me ta amfana maka da kuka tsaya kuka bata lokaci akan awa ɗaya akan garrama akan kaza da kaza ya sauka daga kan ra'ayin da yake kai ko bai sauka ba wannan shi zaka kalla duk mutumin da ya zama to mai irin wannan hatsaniyar ne da wannan rikicin garrama da shi ba ta da amfani na'am qila aka ce al-muhsinu mai kyautatawa sayujza bi ihsanihi da sannu za a sakaita mai da kyautatawar shi wato sakamakon kyakkyawa idan mutum ya zama to yana da kwai niyya mai kyau yana da kwai manufa kyakkyawa sai Allah subhanahu wata'ala ya cimma mai gurin shi sai ya zama to ana ganin cewa yana karatu baya fahimta yana karatu baya fahimta ashe shi kuma yafi kowa ma fahimta shi dai surutu ne kawai baya yi wal musibu shi kuma mai munanawa wanda al'adarsa a kullum shine ya za a yi munana ya za a iya nuna cewa wani ba shi da karatu ya za a iya kure ka a gaban jama'a to su takfihi masawi da sannu munana wa tashi abubuwan da yake aikatawa na munana za su za su isar mishi wata ran shi zai tude kan shi ramin keta ka gina shi gajere kana gina shi dogo shi kenan wata ran wuf kai za ka hada a ciki kuma abin ne ka ba za ka iya fitowa ba to a kullum inda ka ce za ka yi ja'in ja da mutum saboda kana da dan kwai kana da kwai wani hadisi guda biyu ko guda uku da ka karanta za ka fito ka je ka cikin dare ka harrance hadisan ka guda uku rakkan ko hadisi guda hudu rak amma ka fito ka rika cewa duk mutanen garin nan duk mun san hadisi ba sun yi karanta ga hadisi na cikin bukhari ga hadisi na cikin muslim lamba ta ɗari kaza da kaza shikenan shi kuma su kaɗai ne ka rike yanzu inda gobe za a zo a ce ka kawo wannan hadisan guda biyu da ka kawo ko guda uku wala ba za ka iya kawa ba saboda dama ka harrance su ne saboda ka fito ka yi rigima da mutane ka nuna cewa ba wanda yake da ilimi to sai ana nan ana nan ana wayar gari masu karatu don Allah masu manufa mai kyau sai zama to su sun biyo ta kan wannan hadisin sun harrace wannan hadisin kuma hadda suka mishi mai kyau wata ran su zo su titse ka kawo hadisi ka fara rarraba ido eh ni haka aka mun yau ai lokaci za ku bada azumna ya za ku zo ku kai tsaye ku ce mun in kawo hadisi da sauransa ya yau ai kai ka zo ka ka hullo shi tana da farko ka rena malaman mu ka rena jama'a kana ka wawaitar da hankalin duk mai hankali kana ganin cewa kai kaɗai ne mai hankali ina kuma sai ku cewa gabaki da yayi tsut kuma ya jale na'am
أنشدني الشيخ الإمام ركن الإسلام محمد بن أبي بكر المعروف بإمام خواهر زاده المفتي رحمه الله قال أنشدني سلطان شريعة يوسف الهمداني رحمه الله تعالى ولا تجزي إنسانا على سوء فعله سيكفيه ما فيه وما هو فاعله na'am ce anshadani ashekul imam dattijo shugaba rukunin islam gimshiki na musulunci shine muhammad dan abubakar al-ma'ruf bi imami khawahir zada wannan shine ya fi shahara da wannan suna khawahir zada an gane ko al-mufti mai bayar da fatawa rahimahullahu Allah ta'ala ya ji kansa da rahama ya saba mun waka fala yace anshadani sulbanu shari'a sarki na shari'a shine Yusuf al-Hamdani Allah ta'ala ya ji kansa da rahama ya saba mana waka yace wala tajzi insanan ala su'i filihi sayakfihi ma fihi wa ma huwa fa'ilu ce wala tajzi insanan kada ka saka ita wa mutum ala su'i filihi akan mummuna aikinsa ya maka mummuna aiki to kada ka saka ita mishi rabu da shi sayakfihi ma fihi da sannu ma fihi abin da yake cikinsa na wulaƙanci da muni da sannu zai ishe shi wa ma huwa fa'iluhu da kuma abin da shi yake aikatawa na wannan rashin kunya din jahili idan ya maka rashin kunya ya maka katobara ka sa shi cikin farin ciki shine ka tashi karama zai ce a kun zaman to ɗaya kenan amma ya zo ya zazzage ka a cikin jama'a kaza kaza kaza ka sa kanka kasa karabu da shi ya shi ne kenan wataran in aka haɗu da shi a cikin jama'a shi zai ji kunya ya zo ya ce maka ya ce maka za amma ko uffan baka ce mishi ba komai baka ce mishi ba baka magana yau in kana da gaskiya yi magana mana in ka isa ka ce je ka kenan ka kashe shi ina sai a ce to wani kai dama kai ne mai neman rigima amma abokin ka shi ya gama shi da rigima dama dama mu shaidar da muke mun shaida ta kirki ce shi kenan daga rannan kima shi da mutuncinsa ta zubi mun gane da kyau Mm,
وقيل mm.
من أراد أن ينغم أنف عدوه فليكرر هذا الشعر وإن شئت إذا شئت أن تلقى عدوك راغما وتقتله غما وتحرقه هما فرم للعلا وازداد من العلم إنه من ازداد علما زاد حاسده غما shikenan wakila aga ce man arada an yuri gima an fa'aduwihi dukkan wanda yake nufin ya turmuza hancin makiyinsa a ƙas ya zamanto ya ƙasƙantar da makiyin shi makiyin shi ya gan shi a sama da shi falyukarrir hada shi'ira to ya tittisa wannan waƙar wa unshitu an saba mana aka ce إذا شئت أن تلقى عدوك راغما وتقتله غما وتورقه هما فرم للعلا وازدد من العلم إنه من ازداد علما زاد حاسده غما أتي إذا شئت idan dai kana so an talaka aduwaka ka haɗu da abokin adawarka maƙiyinka wanda yake yi maka hassada ka haɗu da shi ragiman halin kasancewar shi hancin shi yana tilmuza a ƙas ya ƙasƙanta wata ƙutulahu ghamman ka kashe shi da baƙin ciki ya zamanto ya kwana da baƙin cikinka wata huriƙahu ka babbaka shi hamman da ɓacin rai to abin da za ka yi shi ne farum lil'ula ka dinga neman ɗaukaka ka dinga nema a kullum ka dinga karanta waɗansu ayoyi wanda da baka san su baka koye su ka dinga karanta hadisai wanda da baka haddace su baka haddace su ka dinga karanta maganganu na malamai wanda da baka san su baka san su wasdad min ilmi ka dinga ƙara ilimi a kowace rana ka dinga ƙara karatu mun gane da kyau innahu haqiqa yadda lamarin yake man izdada ilman dukkan wanda ya ƙara ilimi akan ilimin da yake da a baya zada hasidu ghamma mai yi mai hasada zai ƙara bacin rai da bakin ciki idan har kana so abokin adawar ka ko kai maganin shi ka kashe shi ba da riga ba ce kashe abokin adawa in ka samu kuɗin ka fufur fufur ka je ka siyo shadda ka ɗinka ka fito ka huce ta gaban shi wannan ba za a kashe shi ba saboda rigar wata rantsuwa za ta yi amma kuna tafiya tare da shi ana tafiya tare da shi shi yana maka hasara kai kuma kana mushi kwantan bauna kana mushi tsara daga ƙasa kana ta karatu amma shi bai sani ba kana ta ilimi shi bai sani ba kana ta ilimi shi bai sani ba littafi wata ran sai ya ce maka kai suwane sun yi kokari littafin nan malam yana da wahala yanzu shi ne muka fara karantawa a wata makaranta ka ce to littafi ka zafa kun fara yi ce iya ka ce ce ce ni ma ya kamata an fara shi ce kai ya shi ƙarhin ka littafin nan kai ku ashe ka gama da shi yana iya cika ka ce da ko littafin ka ce a kama za a baka shi yaro Mm, to shi kenan sai ka hana shi ga barci sai zo da ka tunani to yaushe ne kai karatun nan yaushe wane ya fahimci karatu yaushe ne har a yanda muke tare da shi yayi karatun na ban sani ba sai zai zama to ya kwana yana bakin ciki yanzu kuma in ya tashi shi yanzu karatun littafin nan da zai ba wai saboda ya amfana da shi ba a saboda ya kamo ka ne zai yi shi to kai kuma in kace za ka yi karatu saboda ka kamo mutum sai ka rika toki banza irin in kaca ta zube in kana tafiya in kace kawai za ka rika tuka shaf shaf shaf shaf shaf shaf. a guri ɗaya za ka tsaya ba inda za ta kai ka to haka yake sai ka rika tuka kana warwara kana tukawa kana gaba baya tana warware kana gaba baya tana warware ka sauke littafin a ce ka koya shi kace ba za ka iya ba shuka abokinka ya ma haddace shi to haka ya kamata da kaya ba zai sa ba ka kashe abokin adawarka da da bakin ciki da karatu ake kashewa abokin adawa da bakin ciki in kana so ka zamanto ka yi karfin sa'an ka ko shine ka za ka yi karatu kuma ƴaƴanka su ma ka tirina su akan karatu in ka bai wa ƴaƴanka tarbiyya ta karatu da hankali da ladabi shikenan abokin adawar ka ka kare da shi ka kare da shi sai dai ya je gurare da yawa ya taɓata ka amma shi ya san bai sai ya kawo maka ba Eh, irin in aka ce tura ta kai bango in ka ji mutum yana faɗa ba shi da hujja yana faɗa ba shi da hujja kai wannan su karatun nasu ma ai ba dan Allah ba suke sai je su ci musabaka ne mu da mun sani in to ba Allah ya shiga tajwidin ya ji rana ta yi rana rana kai tsakai fita kai karatun nasu ai ba dan Allah bane suke kawai rera wanda suke kawai daga baki ne wallahi a zuciya ba haka bane shi kenan ya maka wannan fassarar ya maka kaza ya maka kaza ya maka kaza kai ba ka dan- ba ka san dan Allah kake ba ai shi yasa Allah yake ɗaukaka ka mun gane da kyau na'am
وعليك أن تشتغل بصالح نفسك لا بقهر عدوك فإذا قمت بمصالح نفسك تضم- تضمن ذلك قهر عدوك وإياك والمعاداة فإنها تفضحك وتضيع أوقاتك وعليك بالتحمل لا سيما من السفهاء Mm. wa alaika an tashtaghila bi masalihi nafsika malam yace yana umartar ka da shagar- ka shagartu da abubuwan da za su zamanto maslahohi ne na kanka la bi qahri aduwika ba saboda ka rinjaye abokin adawarka ba ya zamanto maslahohi na kanka kake yi ba wai yanda zaka rinjaye abokin adawarka ba anan ake ganewa mai karatu dan kanshi da kuma mai karatu dan abokin adawar shi mai karatu don kanshi shine wanda zai ce wannan littafin dama na cancanci in karanta shi dama na kai matakin littafin na in karanta shi ya san wannan maslaha ce tashi shi kuma mai karatu saboda abokin adawarsa saboda ya ci galaba akan abokin adawarsa shine idan ya ji abokin abokin hamayyarsa ya sa wani littafi shikenan shi ma kawai ya siyo ya saka shi in ya ji abokin adawarsa ya sa littafi abokin da suke hamayya da shi ya sa littafi shikenan shi ma ce kawai sai ya sa shi ya kai ya sa shi bai kai ya sa shi ba kaya sun mushewa kaya ba su mushewa ba shi dai kawai saboda ya ga wane ya sa littafin nan goshi ma ya sa shi a ce wane ya karance littafi kaza shi bai karance ba wani abin kunya ne to duk wanda zai zama to haka ne karatun shi ko yana karatu ne saboda ya rinjayi abokin hamayyar shi idan abokin hamayyar sai ya ce ya karanta littafi kaza ce ni ma ina karanta shi wannan shine wannan shine makasudin shi ba wai maslahar kanshi ba shi yake kallo ba ruwan shi da wani abokin hamayyar shi da sauransu wataƙila abokin hamayyarsa yana karanta risala amma shi kuma yana karanta akhdari saboda ya san akhdari din nan shine matakin da ya dace da shi to ka kula da irin waɗannan fa idza qumta bi masalihi nafsika idan ka tsaya da abun da zai zamanto maslahohi ne ga kanka ya zamanto kai iya abin da kake aikatawa shine abin da kaga cewa zai zamanto maslaha a gare ka to tadammana zalika dhahara aduwika zalika wannan tsayawa da zaka yi da abin da zai zamanto maslaha ne a gare ka zai kunshi rinjayar abokin naka abokin adawar taka saboda a yanzu idan kana karatu mataki mataki mataki mataki ɗaya bayan ɗaya tiriyan tiriyan to yau da gobe ita mai ƙarar sabulun mazami ce duk littafin da ka tuso shi a gaba in dai baka fasa ba ko wata ran tun daga bango na dama da ka fara shi sai ka kai shi na ƙarshe kowane irin littafi ba littafin da yau da gobe za ta biyo shi kuma ka ce ba zai ƙare ba sai dai in baka da niyya innar jadidaini idza mustawlaya ala jadidin adniya ulil bila don wani yau da gobe idan suka sayo abu wanda yake sabo ko to sai sun maida shi tsoho wata ran yau ka sa shadda in ka je ka kan kujera ma wanda take ta karhe ba ka so ka zauna kan tabarma dama ba an ce maka ba ka zauna a tabarma tana fakan fakan ta da ka kubarma tsaye yayi ba ka so karan guga ya ya lankwasa in ka je in sallah za ka ce sai mu je gida za mu yi. ba yau da gobe ba ce wata rigar da baka so ka zauna da ita saboda kada karan guga ya ya wannan sai ka kai ta juji ka yadda ta ce wani wa lokacin da ya dumka shaddan nan ba da kowa yake gaisa ba ne zama in ya ga hannunka da wani tabo da sauransu ta yake karka guga mishi a hannun riga saboda ba zai wanke ta ba kwanan nan amma gashi ta koma mai tsohuwa to kome idan ka sayo shi gaba ko kowane irin littafi inda kana da himma aliya sai ya zamanto ka gama littafin na a ɗan lokaci kankane وتعظم في عين الصغير صغارها وتصبر في عين العظيم العظائم من karanta shi a baya wannan baitin an gane ko ala qadari ahli al-azmi ta'ati al-azaim wa ta'ati ala qadari al-kiram al-makarim daga a wani gurin littafi wanda bai huce a cikin wata biyu a ce an karanta shi ba wani gurin a ce an shekara biyu ana karanta shi saboda da malamin da almajiran dukkaninsu masu raunin himma ne akwai gurin da za a ce maka wannan littafin a shekara biyu za a karance shi amma ku karance shi a shekara guda saboda da malamin da almajiran dukkaninsu masu himma ne idan ana himma ana karatu ana nazari ana karatu ana nazari sai ya zamanto iya karatun da za ka yi na rana ɗaya a wani gurin ko a sati guda ba za a yi shi ba amma ya zamanto ba ka da himma sai ga cewa karatun da za ka yi na sati ɗaya ko na kwa- na wata guda a wani gurin a zama ɗaya za a- za a biya maka shi karatun naka kuma kana ji kana gani bayan da ka iya mun gane da kyau to shine yace fa idza qumta bi masalihi nafsika tadammana zalika zalika wannan tsayawa da zaka yi da maslahohi na kanka zai kunshi bahara adubika rinjayar abokin hamayyar taka wa iyaka wal mu'adata ka shedinka da yin gaba ka shedinka da gaba don mutum yana karatu ka dinga gaba da shi ka dinga kyamar shi in aka ce wani har ka raka fada da shi saboda wataƙila shi kaɗai ne wanda yake tsaranka in aka ce kai wani akwai talawa haka su a faɗi wani za ka ga cewa idan yana zaune a guri in aka yabi wani mai kyau wani mutumin kirki sai ce ai ba shi da kirki na aka ce wani yana da karatu ce kai dala ba shi da karatu kawai ku ne kuke kukuta shi lannan da yana karatu cikin kala rajula ne aka kama shi kama ba ita take nuni akan cewa baka da karatu ba to za ga cewa shi wani kawai fadan shi da malamai yake fada baya so a ce ga wani guri kawai so yake a ce shi kaɗai ne zakara mai cera Eh, to gaga bai yi ba ka shirinka da irin wannan in aka ce wani yana da karatu ka auna shi a mizani na shari'a karatun da aka ce yana da malamai da suka ce yana da ko kuma jahilai ne To su jahilai ba a bayani da su malami idan ya ce wani yana da karatu shi ake ganewa cewa yana da karatu amma jahili idan ya ce wani karatu gare shi jahili shi karatu ne zai gane yana da karatu ai mai kuɗi shi yake gane ai mai kuɗi bayan da za a yi ka ce wani yana da karatu kuma a yarda da cewa yana da karatu sai in kai ma ka san abu shi kenan idan kai magana sai ta zama tuwa kaulukan mutabar na'am fa innaha tufdihuka haƙiƙa abin da ya shafi gaba tana kunyatar da kai saboda yanzu idan kai kore wani an ce gwani ne kace ba gwani bane shikenan wata rana wanda kace ba gwanin bane a gaban su wannan zai kama karatu yayi difashal amma a ce izibi ma yayi ko wasali bai bata ba barantana a ce an mishi gyara ko wasali sama bai yi ba bai yi wa wasali kasa ba min qablu bai ce mata ba min qabli aga akwai min qablu lillahi al'amru min qablu wa min ba'du da ce ba lillahi al'amru min qabli wa min ba'du bai faɗi haka ba barantana hal ya ce wa yau mai idan ya farahul musulmuna wani ya ce wa mai idan ya farahul musulmuna ga haka kuma ya tata shi ta da ha muminuna ne ya ce musulmuna abu da haka alkur'ani ya tabbatar wa yau mai idan ya farahul mu'minun ba wa mai idan ya farahul musulmuna ba to ko min qablu bai ce ba barantana ya ce musulmuna an gane da kyau kuma a ce kuma tujadilu ce ta faɗo kai shi wanda tujadilu ko da kayanka ka san kowa ce ce tujadilu ya barandana ba ka da kayan ka zo ka so muna ya ce muna ya ce din nan ko ya ta ɗan gara ka in ba ka da kaya kenan amma inda kaya sai ga mutum ya ma fi jin daɗin wannan gurin la'aya tin tin har ya raka ce a kuri ka je bari usama ta ce gidan biyu kani to wun sun sa ce gidan biyu kun ba wanda zai ta same shi in dai da warshe yake karatu kullu huka ne suna ina ga kumsa ce a warshe ko amma a hausa ba kumsa ba ce an karkace ka ce kumsa ce a hausa kuma a samu matsala na'am wato dai'u awqataka sannan kuma tana tozartar da lokutanka wa alayka bit tahammuli malam yace ina umartarka da ka dinga juriya da dokan dukkan wani shirme da za a yi baka kai juriya akan shi la siyama min al-fuqaha min as-sufaha'i musamman ma shirman da yazo shi daga wajen wawaye idan jahili ya maka abu kana matsayin malami to kada ka ce zaka saka ya ta mishi saboda a yanzu idan wawa jahili ke dahumi ya maka abu shi dama shi jahili so yake a ce suna hamayya da wani malami dan shi ma ya san zai kai babban malam wani malam wani wani ne ya dame shi shine da nan ma suka yi sa'in sa da shi a titi yanzu ne ma zaka yi kai ka san wannan jahilin saboda har ma yana ya- suna ca'in ja da wani malami shi ma yayi suna to amma an karabu da shi yana taɓa babbautun shi shi kadai sai ka cewa ba ma wanda zai san shi saboda wani yana fitowa ya caccaki wani malami ne saboda shi ma yayi suna dan shi ma a san shi in aka ce wani yawa malam wani raddi wani ne wannan so nake in san shi saboda shi ma yayi suna to ka rabu da irin waɗannan duk wani shirme in za a baka da sauransu kar ka waiwaye ba ka kalla idan mutum yana shirme da sauransu da sannu Allah ta'ala zai kawo wanda za su ja mushi kunne mun gane da kyau na'am
قال عيسى بن مريم صلوات الله على نبينا وعليه تحمت وعليه تأتمل من السفيه ومن السفيح واحدة كي تربح عشرا و- na'am qala isa ibn maryama salawatullahi ala nabiyyina wa alayhi annabi isa dan na maryam tsira tsiran Allah da aminci su kara tabbata ga annabinmu da kuma annabi isa annabi isa ce ihtamilu min as-safihi ku jure dukkan wani shirme da za ku haɗu da shi daga wajen wawa wahidatan guda ɗaya tal kai tarbahu ashirin saboda ku ci riba goma in wawa zai maka shirme ɗaya ko in kai haƙuri to riba goma za ka ci na farko wannan wawan da ya maka shirme yau ya zo shi kofar gidan shi ya maka shirme tunanin shi in ka zo ka ji labari za ka tara shi kai ma kofar gidan shi don baka da hankali ni za ka kaza ni za ka ba kaza shi kenan sai ka ji zuwa shi kenan mutanen da kuke tare da su wanda suke ganin ka da kima a wannan rana kimar ka za ta karu saboda haƙuri za a bai- zai bayyana a gare ka a ce lalle wani haƙuri gare shi sannan kuma su mutanen unguwarsu za su gane cewa lalle wani jahili wani bai kyauta ba ya je wa malam wani rashin kunya daga rannan in yana da kima ɗari a yan- a wajen yan unguwarsu ko to kima shi ta gangare ta koma hamsin ko sattin daga rannan waɗansu sun fasa ganin shi da kima kan yan unguwar taku kan yan unguwarsu ina zai zama to kai ka ci riba kimar ka ta karu Allah ta'ala ya ɗaukaka maka darajar ka a idan jama'a da waɗanda ba su san ka ba ma sun san ka ta dalilin wannan saboda ka yi haƙuri ka rabu da shi na'am
ووشدت لبعضهم مم.
بلوت الناس قرنا بعد قرن فلم أر غير فتار وقالي مم.
ولم أر في الخطوب أشد وقعا وأصعب من من معاداة الرجال مم.
وذقت مرارة الأشياء أشياء ضرا مم.
فما شيء أمر من السؤال na'am wa unshittu li ba'dihim an saba mana waka ga shashe daga cikin malamai suka ce balautun nasa qarnan ba'da qarnin falam ara ghayra khattalin wa qari walam ara fil khudubi ashadda waqa'an wa as'aba bi mu'adati rijali وذقت مرارة الأشياء ضرا فما شيء أمر من السؤال كتب بلوت الناس na jarraba mutane karnin ba da karnin zamani bayan zamani na jarraba mutane na yi mu'amala da mutane lokaci bayan lokaci amma falam'ara ban ga kowa daga cikin mutane ba a gaira khattalin in banda mayaudari wa ƙali da kuma mai ƙin gaskiya idan aka ce ƙali shine wanda yake ya ƙyamace ka saboda kana gaya bai gaskiya ma wadda aka rabbuka wa ma qala ubangijinka subhanahu wata'ala bai yi maka ban kwana ba sannan kuma bai kyamace ka ba yace to na jarraba mutane lokaci bayan lokaci ban ga kowa daga cikin mutane ba in banda mutumin da yake bayaudari ne wanda za ka yi tunanin cewa masoyinka ne abokinka ne ashe shi kuma mai maka zagon ƙasa ne wanda za ka fahimci cewa yana zauwa wajenka ne saboda ya fa'idantu a'a shi kuma ashe yana zauwa wajenka ne saboda ya ya tsamu kusakuranka ya je ya tallata wa jama'a sannan kuma ƙali shine wanda yake maƙiyinka ujubuka wanda yake mai kyamarka wanda abin da zai fito daga bakinka zai iya kushe ka zai iya cewa in dai wani ne ba shi lokaci zai canza ce to na jarrabu mutane din yawancinsu haka ne walam ara fil khudubi ashadda waqa'an walam ara shay'an fil khudubi yace ban ga wani abu ba a cikin manya manyan al'amurra wanda ashadda waqa'an shine mafi tsananin afkuwa wa as'aba sannan kuma shine mafi wahalar magancewa min mu'adatir rijali daga gaba ta mazaje wanda suke yi inda za a ga cewa wannan abu ne ya zama ruwan dare ga duniya musiba wanda take mai girma wanda take tsananin afkuwa wanda kuma take da wahalar magancewa shine gaba yanda malamai suke yi wa junansu gaba za a ga cewa malami yana gaba da ɗan uwansa malami malami yana kyamar ɗan uwansa malami idan malami ya je ya zauna a wani guri soban shi in ya zo shi za a ga cewa ki zama a wannan gurin saboda dalili shine wane ya zauna a wannan gurin mun gane da kyau to wannan shine abin da yake da kai wahalar magancewa kuma abu ne wanda yake da tsananin afkuwa yana afkuwa kowace ƙasa idan ka je ka za ka ga an yi ta samun haka nan da shi wannan malami ne ya fahimci addini na musulunci yana karantarwa ga wancan malami ne ya fahimci addinin musulunci yana karantarwa amma ba- ba ga maciji da juna tsakankaninsu saboda gaba da take ta afkuwa a cikinsu wani lokacin har ta auratayya ma ba ta ba ta gudana tsakankaninsu ga cewa tsakankanin gidan su wane da wane fami ɗin wane da wane ba auratayya saboda gaba ce tun ta iyaye da kanka- da kakanni wanda aka gaje ta tunda an gaji ga gaba to ba za a ci gaba ba za a ci gaba da magana ba iyayen da kakanni sun sun rasu amma kuma gabar da suka bari za a yi ta raya wannan sunna din a ci gaba da wannan gabar ka ga diya a wannan gida kana so kun je tana son ka amma daga kawa iyayen ka kai baka da hankali ta kana zakarar ginin da zaka shiga sai gidan wani ya ga maka rigiran gidan gubal wannan zaka je ka shiga inda zai maka bayani mai dalili shi kanshi bai san ba dalilin sai dai kawai babanmu da ya ce kawai kalmu aka mu'amala da su shine iya dalilin da aka faɗa mai amma daga sama ko daga ƙasa ba wata matsala da za ka ji an ce ga ta wanda za a hana ka ka aure yarinyar nan Ko saboda gaba kawai ce to wani abu ne wanda yake mai tsananin afkuwa a cikin mutane sannan kuma mai wahalar magancewa don iya ƙoƙarin da za ka yi ba zai iya yiwuwa ka magance wannan matsala ba ce ga shi yau mutanen kirki sun daina gaba yanzu a ga cewa bangaren 'yan kasuwa da ɗan kasuwa za a ga ana irin wannan gabar bangaren ɗan siyasa da ɗan siyasa ana irin wannan gabar to wannan shine abin da yake tsananin afkuwa ce, wa zuqtu mararatal ashiya'i durran yace na dandani madaddaciyar abubuwa ga baki ɗayan su abubuwa masu ɗaci ga baki ɗayan su yace na dandane su naji ce fa ma she'un ba wani abu wanda yake da kwai ɗaci a marra mina su'ali sama da ɗacin tambaya a maka tambaya ba wani abin da ya fi ta ɗaci yanzu in mutum zai maka tambaya baka san tambayar da zai maka ba saboda baka san gaibu ba ya ce malam ina da tambaya sai ka ce Allah sa da sani wataƙila in ya bankamo maka wata tambayar ya ta sa ka hana idan ka barci yau da dare kuma watakila kuma har ka waye gari ba za ka samu natija ba sai dai ka tuntuɓi wani daga cikin malamanka ko wani daga cikin abokanan karatu ya warware maka wannan mas'ala din ya ce to na ɗanɗana abubuwa masu ɗaci ga baki ɗayansu a ce amma ba wani abu wanda na ji ɗacinsa sama da ɗacin tambaya saboda idan aka maka tambaya a nan duniya watakila za a maka karatu za a koyar da kai karatu ran da aka ce za a maka jarrabawa ko inda kana barcin asuba misali a ce karfe 8 za ku shiga jarrabawa inda baka tashi sai karfe 7 da rabi to wallahi watakila radda za ku fara jarrabawa tun karfe 4 za ka tashi saboda ka san tambaya yanda lamarin ta yake za ka tashi in kai da baka saba mai ma rakatar fajiri amma a rannan za ka yi rakatar fajiri ba a saba ganin ka a masallaci ba to a rannan sai an ganka a sahu na gaba saboda girman tambayar nan wa ifuhum innahum mas'uluna saboda ita baka san abin da za a buga tambaya ba takarda za a baka kuma ana baka in ka leka ka karanta ina ga wata in ta kibuce maka sai ka raka kibce kibcen ido eh kai haka ka kallaci sama ka kallaci ƙasa ka kallaci dama ka kallaci hagu har da wanda dole sai an maka wannan kuma tambayar kuma dole ka bada amsa in baka bada amsa ba za a rubuta sunanka cikin waɗanda suke sun yi- sun yi- sun fada cikin wannan jarrabawa na'am
وإياك أن تظن شرا بالمؤمن bunna أن تظن وإياك أن تظن شرا بالمؤمنين فإنه منشأ العداوة Mm.
ولا يحل ذلك لقوله عليه الصلاة والسلام Mm.
ظنوا بالمؤمنين خيرا وإنما ينشأ ذلك من- من خبث النية وسوء السرير وسوء السرير وسوء السريرة كما قال أبو الطيب إذا ساء فعل المرء ساعت ظنونه وصدق ما يعتاده ما يعتاده من من توهمه وع- وعاد محبيه بقول عداته وأصبح في ليل من الشك مظلمي na'am wa iyyaka an tazunna sharran bil mu'minin malam yace ka shedinka ka dinga zaton sharri ga yan uwanka mu'minai kada ka zamanto kana yi wa yan uwanka mu'minai mummunan zato fa innahu man sha'ul adawa saboda mummunan zato shine mafarin gaba shine mafarin gaba idan ya zamanto kana zata wa dan uwanka mu- mu- musulmi zato wanda yake mai muni wannan shi zai sa gaba ta- ta ta faru tsakankaninka da shi idan ka ga mutum da dare wajen karfe ɗaya na dare a unguwarku yana yawo shi kenan kar ka ce mishi ɓarawo ne saboda ka gani ka ce wallahi wani ɓarawo ne nan da dare jiya daga shi wajen karfe ɗaya da dare zai jira wani gida kawai da ya gani ya canza tahiya muka gaisa da shi shi kenan shi kuma watakila in ka je ka wajen karfe tara na dare suka biyo wani ya yadda salular shi ko yadda karti mai morƙe shi ya zo shi yana leƙa da kuka haɗu da shi shi kenan kuma ka ce wa shi a yi ɓarawo ne an gane ko sai ka ɗan biwa mai wata mafita ka ce wani lafiya ma nan ka ɗan mai tambaya in ba za ka mai tambaya ma to sai ka mai kyakkyawan zato ka ce watakila ko da marece da ya zo hucewa ko wani abin shi ya faɗi ko wata jika goma shi ya yadda kuma ya biyo baya yake lalleka a hankali kuma sai war haka ya iso nan in ya wuce wannan zaton shi kenan an fita daga wannan gurin sai ka tallaba mishi kenan ka ji tausayin shi ka ce ka bawan Allah sai ira kuɗi ne ya yadda a irin wannan zamanin da ake wahalar kuɗi wala ya hillu zalika sannan kuma hakan din ka zatawa sharri ka zata sharri ga dan uwanka mumini baya halitta saboda fadar ma'aiki alaihi salatu wassalamu da yace dhunubil mu'minina khairan ku zaci alkhairi ga yan uwanku waɗanda suke mumine zaman to kun yi wa yan uwanku mumine zato wanda yake kyakkyawa kada ku dinga yi musu zato wanda yake mummuna wa inna ma yansha'u zalik mala yace sani dai mummunan zato ga musulmai yana faruwa ne min hubutsin niyya saboda mummunar niyya da mutum yake da niyya wanda take maras kyau ita take sa ka ka yi mummunan zato ga 'yan uwanka muminai wasu isarira da kuma mummunar zuciya idan ya zamanto mutum yana da kwai ginuhu a zuciyar shi yana da kwai kukuda to shine zaka ji yana zata 'yan uwan shi muminai sharri sai kai wani ma gida lalatacce ni da na gan shi wajen karfe goma sha ɗaya na dare a nan ya zo shi ya wuce in ban da lalatacce sha ɗaya ta dare kana heli ina ɗan dalili in ba unguwar ku ba kai ba batiri ba kai ba kaza ba kaza ba kai shi ba ɗan iska ne har wata ne ya ga wani wajen karfe goma da rabi na dare ce da tsayin wannan wannan mutumin banza ne ya bar matan shi a gida to kai da ka huto kai ba ba ta na karsu ka huto to irin wannan mutanen da yawa za a gani wani za a gani yanzu in wani bai saba ba hucewa ta nan ya gan shi wani lokacin cikin dare ya zo huce shi kenan kawai sai ya ce mishi barawo ne ce ai dama an taba cewa wani barawo ne ni ban gaskata ba kawai ya je da na gan shi na tabbata kat da me ka gan shi ya shiga gidan wani ka gan shi a kawai ya huce ta unguwar shi kuma watakila wani ne mai mummunan zato irin shi ya faɗi wannan magana shi kenan kuma shi ma sai ya gan shi a irin wannan kin lokaci watakila shi kuma wani lokacin ko sufar ne ma yake saboda ya saba sai cikin dare yake kayan shi shikenan sai a mai mummunan zato kama qala abu tayyibi kamar yadda abu tayyib al-mutanabbi yace idza sa'a fi'lul mar'i sa'atu dhununuhu wa saddaqa ma ya'taduhu min tawahhumi wa ada muhibbihi bi qawli udatihi wa asbaha fi laylin min ash-shakki mudlimi ya ce idan sa a shirin mar'i idan aikin mutum ya zamanto ya munana ya zamanto aikinsa mummuna ne to sa'atu dununuhu to zatattukan shi ma abubuwan da zai dinga zatawa sai ya zamanto su ma sun munana sai ga cewa a kullum shi zaton shi kawai mai muni ne a kullum in ya ga wani ya zo shi ya huce a kawada mai injini ce wallahi ya kari wallahi ka ga dai da nan yake hucewa a moto in ya zo ko sallama ba ya mutu ma zai ka gan shi yana yawo a kafa kuma na karka jira kuma na komi babu gan shi da wannan shadda ta shi na san ya sai da ta wallahi mutanenmu suna da irin wani abubuwa wani za a ga shi kayan shi ba su wuce kwamfule biyar ba ko amma wani za a ga in yau ana wata sauka zai ce wallahi wani da kala kaya kala kaza zai fito takalmi ma kuma irin kaza ne ka lura da shi kaza in hoto kuma inda wannan jin kayan ya ce kudu na gaya muku ai duk ranar da za a yi ranar hoto a hoto da wannan kayan ne yake hotowa shi da bashi da wani kayan na hoto kuma kawai wannan kin da ya takura musu shi ma kashe su zai shi kenan kullum kawai haka za mu tafi kullum ka raka muna na wa ɗan uwanka zato in ka gan shi inda yana hotowa da mota ka gan shi a moto ka ce wani ba babu kuɗin mai mai nasa tun da ka gan shi da motar nan ko wallahi ba shi da kuɗin mai ka ce da a ce da kuɗin mai bai hoto ba da hoto in ka gan shi a dole ka ce a wani yau ya ko tallaba maka za a siya maka mai litar ɗaya ka je ka hudo motar naka Mm, su haka waɗansu ke yau in suka ganka a wata shiga wanda take ƙasa da shigar da kake yi shi kenan kuma zato wanda yake maras kyau shi kenan ya shiga Mm, wani dawa an saba kawo mashi kaya telam telam a sabi ke mishi amma yanzu kaga ana kawo a yar kurkura A ya kari amma shi ne musibar shi ce ina shi ina wannan ginin ina shi ina wannan hidimar da yake kullum ka ce ka ci nama a gidanka to kai dan wane ne kai cani ne za ka yi kaza za ka yi kaza shi kenan kuma a samu a ɓarke ce ya cinye kuɗin mutane ne an gane da kyau wasaddaqa ma ya ataduhu min tawahhum ma ya ataduhu abinda ya saba yin shi min tawahhumi na zace zace wasaddaqa shikenan sai ya gaskata kuma sai ya gaskata abinda ya kasance yana zato ya saba yi na zato shikenan sai ya gaskata shi saboda idan aka ce yau wani ya fito ba takalmi a ce dama mun gaya muku aiki ba yau ba dama hukunci kawai gane ya ce ko bukui ba nan rannan da na hudu ake mun garrama in ba kuncacce ba ya zai fito da gidan shi ba takalmi tun da ya armi wannan matar ta shi dama ta shi ce yanzu mutane da yawa aka ga cewa idan aka ce wani ya yi arme ko in aka ce wace ce arma aka ce wance ce wani za ka ji ya ce ba ba ta zaman shi bace ba abokiyar zaman shi bace ta yi karhin shi ba za ka ji ya ce ba Allah ba su zaman lafiya shikenan radda aka ce ta yi fushi ko to shikenan a ranar da ya ce ya na gaya muku tun radda za a kai ta gidanta gidan shi nace dama ba sa shi bace ina shi ina ita me gare shi har zai arin wannan yare kaza kaza kaza kaza kaza sai mutum irin wannan zato dai wanda yake mai muni tsakankanin mu da muke yi wa juna wannan abu ne wanda yake mai girma wa adamu hibbihi bi qawli udatihi shikenan sai ya dinga gaba da masoyansa sai ya dinga gaba da masoyan shi bi kauli udatihi saboda abokanan adawar shi da suka ziga shi akan masoyan nashi akwai abokin adawa wanda kai baka ganewa abokin adawar ka ne tunaninka masoyinka ne in ya zauna a wajenka shi kuma kawai sara yake maka mutanen kirki wanda kuke tare da su yake kore maka su in ya zo guranka ya zauna kuna hira ya ce wallahi wani da yake zawa nan ba dai karatu ba da yake zawa sai gumi ne yake kashi shi kuma wallahi wannan wannan da yake zawa har cikin shi har zuciyar shi dan Allah yake karatu a wajen ka wallahi wannan da yake zawa ya dauki kaya a gurin ka so yake wasu ya karya ka shi kuma wannan wannan da yake zawa ya dauki kaya wallahi har zuciyar shi a kullum irin yanda Allah ba mu mubada ne Allah ce maki mai taimaka mana a kullum har addu'a yake maka wannan kasuwancin naka Allah sa ya dore saboda yana jin dadin sha'ani da kai shikenan shi ko wannan maki ya zo shi ya duka ka shi kenan mai karatu ya zo shi na hoto mai karatu ga ce kai babu da madalla ta yi ta yi gaba nugu karatu an ɗage shi ma sai bayan layya kai ka zamanin kawai saboda wani uzuri ne kaɗan kawai shi kuma ashe kawai an ziga shi ne a kanka ka zo ɗaukan kaya gurin shi da ya saba baka kayan miliyan goma ka zo ce ka ya ce wani yau kayan nan ba zai samu ba wani da zan baka na miliyan ɗaya ka je ka gani ce a ba alhaji na miliyan ɗaya ni ma yanzu wanda yaran na wanda suke za su amsa sun fi na miliyan guda shi kenan kuka yi sa'in sa da shi ce ni kake wa haka to an ki ba baka kaya ma in na kame ka to kuma ka je ka kamo kuɗi na ma duka shi kenan ya raba su kuma zai je share ɗaya raka ya raka dariya raka ni ni za a wa abu a zauna lafiya raba su da shi yanzu ba ya je shi bai zo shi ya raka mu burin ƙasa yana samun kuɗi yana kaza yana kaza na danne mishi hanyar tashi ya je ya buɗe ta in ya iya a gane da kyau shine wa adamu hibbi sai ya dinga yin gaba da masoyan shi wanda suke son shi ciki daya bi kauli udatihi saboda zigin abokan adawar shi abokin adawa wanda ka san abokin adawar ka ne ya fi sauki sama da abokin adawar da baka san abokin adawar ka bane dan abokin adawar da zai zo maka da rigar masoyi ya fi cutarwa sama da abokin adawar da ka san abokin adawar ka ne yanzu inda a ce wanda ka san dama kuna takun saka da shi ya zo ya lalata wani wanda yake zawa gurinka za ka ce a'a dan ya fasa zawa gurinka ne ba za ka abci wannan shawarar tashi amma sai zama to wannan shi kuma ya fito maka da rigar shi masoyinka ne yana gaya maka mai kyau irin yanda iblis ya yi wa nana hawa'u da mijinta annabi adam an gane ku fa azallahuma shaytanu anha fa akhrajahuma mimma kana fi can cikin suratul araf ya ce wa ƙala ma na hakuma rabbukuma an hadhihi shajarati illa an takuna malakaini aw takuna min al-khalidin wa qasamahuma inni lakuma la min an-nasihin shedan iblis ta yi musu wallahi nasiha ce nake muku nasiha ho yake musu yace saka na abokin adawarka in ya zo shi yana so ya nuna maka ta ce wallahi wani ni ne nake gaya maka wani da yake zawa gurin ka ba dan Allah ba yake zawa eh ta rantsuwa da Allah shi kuma ai kwaikwayon iblis ne ne yana dan ya raba ka da mutanen ka na kirki ya raba ka da abokan zaman ka na kirki shikenan kuma ya je share ɗaya ya raka dariya fadallahu ma bi gurur فلما ذاق الشجرة بدت لهما سوآتهما وطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة وناداهما ربهما ألم أنهكما أن تلكما الشجرة وأقول لكما إن الشيطان لكما عدو مبين shi yasa idan mutum ya kawo maka labari kada ka yi gaugari yanke a hukunci a kan shi ka tsaya ka yi a tasabbut ka bi a sannu ka tabbatar da gaskiyar wannan labarin ko kuma karye shi in ja akun fasikun bi na ba'in فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين وأصبح في ليل من الشك مظلم وأصبح سيواي غري في ليل مظلم أتكن دري wanda yake mai tsananin duhu min shakki na kokonto sai zo kuma yana dimuwa da ya saba kasuwanci wancan ya zo ya dauki kayan miliyan biyar wancan ya zo ya dauki kayan miliyan uku wancan ya zo ya dauki kayan miliyan tara a cikin mai miliyan biyar ya samu jika ɗari hudu a mai miliyan uku ya samu jika ɗari biyu a mai miliyan tara ya samu kusan miliyan guda shi ke nan yanzu da zuka da ya zo ya maka wannan caga ɗin ya zo ya ziga ka ka fasa ba su kaya a da a wata iya abin da kake ajiya a kwanti kaɗai kana ajiya sama da miliyan biyar daga koma ka fara ajiya miliyan uku ana na ana na ka koma ka fara ajiya miliyan biyu kuma ka yi lissafi cewa duk waɗanda suke ɗaukar kaya a gurinka wannan wane shine silar rabuwarka da su shi ke kawa wani tsurku nasu ya kawo ya gaya maka shi kenan kuma ya je share ɗaya raka dariya ta a yi suwa na suwa ne na hana su su je su ɗauki kaya a gurin wani yanzu ai sun koma wajen wani shi kenan kai kuma biya kawo baka san ba abu har ka ɗauke shi babban mutum in ya zo gurinka zai kawo maka ƙarya ya gaya maka ya ka ɗauki wata jika biyar ka bashi shi alhaji muna godiya ai da irin ku za mu ci gaba wallahi ku ku ne na Allah mu kuma dole abin da muka gani zai cutar da ku mu gaya muku yau ko baka san ba abin da zai kare ka yake gaya maka ka fasa نعم وإشدت لبعضهم تنحى عن الغبيه ولا ترده ومن أوليته حسنا ومن فزده أوليته ومن أوليته حسنا فزده ستكفى من عدوك كل كيد إذا كاد العدو فلا تكله wala ya ce wa unshitu li ba'dihim an saba mana waka ga sashe daga cikin malamai aka ce tanahha anil qabihi wa la turiduhu wa man awlaytahu hasanan faziduhu satukfa min aduwika kull kaydin idha kada al adu fala takiduhu yace tanahha anil qabihi ka nesanta daga munanan ayyuka duk abin da yake mummuna ne ka nesanta daga gare shi gane da kyau tanaha anil qabihi ma'ana tanaha anil qaba'ihi ka nesanta daga munanan halaye duk abin da mummuna ne to ka nesanta daga gare shi wala turiduhu kadda kai nufin mummuna ga dan uwanka musulmi wa man awlaitahu hasanan dukkan wanda ka jibinta mai kyakkyawan abu dukkan mutumin da kake mai zato kyakkyawa ma'ana wa man a'taitahu hasanan dukkan wanda ka bashi kyakkyawan lamba ka bashi yabo mai kyau to fazilhu ka kara mai akan wanda ka bashi idan kake kana yi wa mutum zato wanda yake kyakkyawa ko wani malamin Allah ne wani mutumin kirki ne wani kaza ne wani kaza ne to dan wani ya zo ya bata shi a gaban ka kada kai ma ka fasa yi mishi wannan zato mai kyau ka kara mishi wannan zato wanda yake kyakkyawa har ya bayyana a gare ka kishiyar abin da ka doke shi a kai an gane da kyau amma saboda cece ku ce na mutane kada ya sa mutumin da ka kana mai zato kyakkyawa ka daina yi mai zato kyakkyawa saboda cece ku ce na mutane cece ku ce na mutane a kullum ba za su barka ba in za ka fito ba riga ko za su yi da kai in za ka fito da riga mai kyau za su yi da kai a kullum din yanda ka fito sai an yi da kai satukfa min aduwika kulla kaidin da sannu za a isar maka da dukkan makirci da sharri wanda yake fitowa daga wajen abokin adawarka da haka idza kada al'adu idan makiyinka ya kulla maka mugun shiri fala ta kidu kai kalka ce zaka mai mugun shiri rabu da shi kalka mai hakan na'am وأنشدت لشيخ العميد أبي الفتح البسبي مم.
رحمه الله بالعقل لا يسلم من جاهل يصومه ظلما وعناتا مم.
فليقتل السلم على حربه وليلزم الإنساتا إنساتا na'am wa unshitu li sheikh al-amid wato an saba mana waka ga babban malami al-amid abul fathi al-busti Allah ta'ala ya ji kansa da rahama yace zul aqli la yaslamu min jahili yasumuhu zulman wa inata فليختر السلم على حربه وليلزم الإنسات إنساتا يتي ذو العقل ما أبو hankali. malami la ya salamu min jahil baya kubuta daga bakin jahili don ma'abucin hankali mutumin da yake da hankali da kamun kai baya kubuta daga bakin jahili ya sumuhu zulman wanda zai dinga ɗanɗana mai zalunci zai dinga zalunta sai dinga yi da shi ya zo shi a cikin alkur'ani ko ya sumu na kun su al'azab yuziqunakum su al'azab suna ɗanɗana muku azaba wanda take mai muni to yasumuhu zulman yana ɗanɗana mishi zalunci wa i'inatan da kuma gajiyarwa yana wahaltar da shi haka jahili yake a kullum jahili in a matsayinka na malami kake ko wala in zaka raka biya ta jahilai karatun da kake fasa yi zaka yi. hankalin da kake da kwaikuncewa zaka yi in ka biya jahili yau jahili wani ka gaida shi ya ji amsawa gobe kun haɗu da wani an ce ai wani alhaji wani ya ce ka je ka gidan shi ka yi sallama ka ce kana son ɗaya shi ya zazzage ka kai kuma kowa hanya baka taɓa zuwa gidan shi ma amma kawai saboda ka san rediyo mai jini ta fi kowata rediyo ba da labari mai kyau da kuma kishiyarsa yanzu ka ga rediyo mai jini za a gani bbc mai jini za a gani an yada wani labari an kirkiri wani labari kuma a ce da gaske ne ce wani nan sai da wani ya zazzage shi saboda yana zuwa gudun ɗaya shi to in a ce baka da hankali shi ganin tarra wani alhajin za ka ka ce a gidan wa muka yi wani kaza da kai jalban za ka je ka jalo wani shi ganin gama ce ce wa me aka yi kuma wani ne na muka zo ka je a ba an ce ba ka zazzage ni ka isa ka zazzage ni a yi kaza a yi kaza a yi kaza shi ganin shi kuma wanda ya je ya faɗin kai raka dariya shikenan kimar ka da darajar ka wanda take da wanda wannan mai kudi yake ganin ka da ita yanzu ta zubi sai ai da alhaji wani in ya zo shi makaranta yana tsayawa su gaisa da wani ko ai tun da ya je shi ya ce yana son ɗiyar shi shikenan zai ya zo shi shat yake hucewa ku lura da kyau ku gani yana abin ya zo kunnen ka ikanin gaje ka bi cin mutunci kuma lau da karshe ba kuma ya ma fasa gaisawa da kai falyahtari sulma ala harbihi mai hankali ya zaɓi zaman lafiya a kan yaƙi da jahili inda za ka yi yaƙi da jahili ko ba za ka ci nasara ba saboda shi jahili akwai bahu-bahu na zagi da bahu-bahu na maganganu waɗanda suke masu muni da ya shirya wa kansa kai kuma a matsayinka na malami mai hankali akwai maganar da ba za ka iya faɗarta ba to don haka ka zaɓi zaman lafiya da jahili sama da yin yaƙi da shi wani da zami da insata kuma mai hankali ya lazumci yin shiru da yin tsit in sata idan jahili ya daga murya da kururuwa idan jahili ya daga muryarsa da zagi da shirme da sauransu ya kuma yi shiru kyale shi haka al'imamu suyuri ya fada ya imamu shafi ya ce idan na baka safihu fala tujibuhu fa khairun min ijabatihi sukut fa in kallamtahu farajta anhu wa in khallaitahu kamadan yamuta يزيد سفاهة وأزيد حلما كعود زاده الإحراب ɗiba. الإمام الشافعي yace idan wawa kidahumi yayi magana akan ka to kai kada ka bashi amsa dan yin shiru ɗinka ya fi alkhairi saboda ka bashi amsa kana yi mishi magana ko shikenan sai ka yaye mishi dan abin da yake cikin zuciyar shi ya fito ya gaya maka kunshi da kurkuda shi amma idan ka kyale shi ka rabu da shi zai je ya mutu da bakin ciki yana ƙara wauta yana ƙara shirme da sauransu kai kuma kana ƙara hankali kana ƙara juriya da haƙuri ya ce kaman turaren wuta ne turare na ici an gane ku? a ganin idan aka ce wannan misali akwai turaren da ake saida shi a cikin kwalba na ice ku? yawwara yana da kamshi ko ba shi da idan aka sa shi a cikin wuta da kamshin shi a haka da in aka sa shi a wuta wanne ya tashin kamshi in aka sa shi a wuta ko ya ce to lokacin da jahili in ka kyale shi to shirman nashi yana nan da shirman shi amma kana ba shi amsa ko wallahi ya tashi maka shirman nashi ya yi haka nan an gane da kyau shi yasa a kullum jahili kada ka bashi amsa ka rabu da jahili da zai canye shirman shi kai kana da aiki shi ke ne ku zama lafiya da shi amma in dai baka yi haka nan ba ko to a kullum za a rika jin kanku da jahili a ce malam wani na ga shi da wani kuma wallahi sun yi rikici da wani makwabci shi sun yi rikici da wani har da laya tsakankanin su da shi an yi kaza an yi kaza an yi kaza kana malami yana jahili alka raka biya shi baka da lokacin shi idan shi in yi karatu ka zo kun yi da shi amma yanzu shi ba sa'anka ba ne mun gane da kyau ina ga sai mu kwana nan wabi hada da kadar kifaya subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika